nuna jalalallah ba sa lura da girman Allah wa haibata da kwarjininsa walau aka da a ce sun gane sun fahimci wannan sun hankalci wannan ma saga humul istihza'u da iskilin bai yi ba gare su saga asali ma saga lahumul istihza'u ne sai aka yi nasabar ala tawassu aka shafe harafin jarra ma saga humul istihza da iskilin bai yi ba gare su da ba za su iya yin iskilin nan ba shi yasa kuma yawa yanzu akan samu kama da irin wannan wanda yake musulmin ne yana tutiyar musulunci yana tutiyar shi iyaye da kakanni musulmin ne amma kuma ya ringa ɗaukar lamarin sallah kamar wasa yana daga irin ɗaukar lamarin sallar wasa a samu mutum musulmi ne gashi ana sallah jami amma shi yana tsaye a wajen yana wata hirarsa yana daga murya yana yana komai wanda bai damu da masu sallar nan ba wa suka fuskanta waye ya fuskanci an faɗa duk wanda yake ya fara sallah Allah ne a gabansa mai sallah da Allah yake asiri kai yanzu ko da DPO ake magana karshen da ba za ka iya zuwa gaban wajen kana irin wannan ba za ka je wajen ne da shayi eh wanda bai wuce yanzu yanzu nan a tube shi ko a halaka shi amma ana magana da Allah kuma an ce Allah yana wajen amma kuma ka ce za ka yi warge kana maganganu cewa ba ka san ai sallah ta zama ai gama gari tun yaushe ake ganin sallah abin da yake damun jama'a kenan da yawa ya tun yaushe ne ake sallah ai sallah ta zama wani gama gari ina lamarin Allah ai ya wuce a ce ya zama gama gari sallan nan babba a ba ce duk inda aka samu ana yin a ga girman wajen a ga girman masu yin sallan nan ba daidai ba ne a tsaya ana maganganu ana daga murya wai an lakana mutane cewa ai suna da yanci yanzu wani babban shari da aka dora mutane a kai a yau shine a dora bawaye ta banna da sunan wai ai yana da yanci yanzu shi mai sallah ba yana da nasa yancin na kesa ake sallah kai ma da za ka yi surutu kana da naka yancin in ma waka ce za ka sa to ai kana da naka yancin an dora mutane akan wata tarbiyya mummuna wadda kawai karshen ta halakar da bawa a kokari yake kawai aga an halakar da mutane shi yasa ba daidai bane ba daidai bane haka wani zawara da wannan ne yasa ya zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance in an kiran sallah sai a ga halin sa gaba daya kawai sashin sabai yace kai ka ce bai san mu ba ba mu san shi ba kamar bai san mu ba ba mu san shi ba sai da na ali karamallah wata huwarare aro ya kasance in ya ji kiran sallah sai a ga kamar sadu ta sauya wannan narko ya dage zasa bisa duka wanda yake gogayya da dariya wa su baba ko sabubban dariyar a sallah wannan ne abu hanifa wannan ne sa abu hanifa ɗaya daga cikin shugabanni musaidai wanda ake cewa ma ajin mutane inda a fiƙo ne to iyalin abu hanifa ne kowa ya zo ne magana fiƙo ne to akushin abu hanifa yake ɗiba a akushin abu hanifa yake ɗiba to shi abu hanifa ya sanya dariya a sallah wasalati cewa yana cikin abin da yake bata alwala yake bata sallah a wajen so ne dariya a sallah ba wai sallah ce kawai ta baci ba alwalarsa ma ta baci amma waninsa daga malamai kamar imam malik radiyallahu ta'ala anhu da almajirinsa shafi da almajirinsa imam ahmad duk wannan shugabannin sun sanya dariya a sallah daga abin da ke bata sallah kadai ba ce alwala ta warware ba wala bika haka hatin sallah ko la bika haka hatin sallah ba ta warwarewa da sababin kyakya ta dariya ta salati a sallah lam yukaffiru fa'ilahu abin da yasa malaman nan ba su ce wanda ya dariya a sallah ba ma ya kafirta hakikatan dan ba mai izgili bane da lamarin Allah a hakika idan ko yana dariya ne dan raina lamarin Allah to wannan ya zama kafiri daga muwar malamai ya shiga a cikin baki ɗayan kafirai yadda duk kafiri yake kafiri to shi ma kafiri ne ya zama kafiri shi yasa a girmama sha'airun lahi duk wani alama na addini musulmi ya je wajen ya ji nauyin wannan abu a samu musulmi yana wasanni inda yake ake tsaye da wani abu na addinin Allah ai ba daidai bane ba daidai bane kwarai abin yanzu yayi yawa kwarai wani lokacin ma sai ya zama mata ne ma za su tsaya a kofar masallaci ko a jikin kadanga masallacin suna maganganun su da daga murya a san su a san cewa ai sun zo sun isa kuma sun isa an ce suna da yanci wal iyazu billahi abiya ya kai inda ya kai abiya kai inda ya kai to wannan zala a ta sauka lamma qala lahudi lin nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yahuda suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam bi man tu'minu min ar-rusul kai da wa kai imani daga cikin manzanni ta kala sai manzo Allah ya ce billahi wa ma unzila ilaina mun yi imani ne da Allah da abin da aka sauka gare mu al-ayata karanta aya har karshen ta falamma zakara Isa yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci annabi Isa kalu suka ce la na alamu dinan sharran min dinikum wai ba su taɓa sanin wani addini ba wanda yake ya fi lalacewa wai daga addinin da musulmi suke kai a matsayin annabi an yarda da annabi isa a matsayin annabi da can tsakanin yahudu da nasara gaba ce mai tsanani ba gaba kamata saboda yahudawa ba wanda suka fi so kana ma irin nasara cewa ai annabin su ma asali wani matsayi ne da shi mummuna ai ba dan halal bane ai ta wata hanyar banna ne ya samu shi yasa suke ba wanda suka fi renawa irin nasara amma yanzu da lamari ya zo karshe shine ya zamo da yahudun da nasaran duk sun haɗa kai akan musulmi yadda dama manzo Allah yana faɗa a hadisi ingantacce cewa za a samu lokaci da duk al'ummu ma za su haɗa kai akan ku masu gaba ma da juna sai sun dawo sun haɗa kai ba akan komai ba akan ku siyage ku ko musulmi shi yasa aka koma yahudawan da nasara duk sun haɗa kai amma haɗa kansu akan me akan yaga musulmi to kul to sai wannan ayar ta sauka قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون شيني رسول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل الكتاب يا قوة إن ديك أنبا سلطة في تنكا فمبينة musulunci yahudawa nan ake nufi har sai ki muna akwai abin da kuke musu daga gare mu akwai wani abu da muka yi wanda za ku iya cewa laifi ne a wajen ku illa anaman na billahi in banda cewa mu mun yi imani da Allah mun yadda da Allah subhanahu wataala wa ma unzila ilaina mun yadda da abin da Allah ya saukar gare mu shine qur'ani mun yadda da qur'ani ko ko ba ku yadda da qur'ani ba ko kun ce kun yadda da Allah amma sai ku ce ba ku yadda da qur'ani ba wa ma unzila min qabl mu mun yi imani ko da dukkan wani littafi da Allah ya saukar kafin saukar da qur'ani ilal anbiya'i zuwa annabawa shi yasa mun yi imani da injila mun yi imanin da manzon da aka saukar da injila zuwa gare shi shine annabi isa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam to wannan shine laifin mu a wajen ku ba mu da wani laifi da za ku ce kun kama mun ba wannan ba abin da yake kamata ya ai a girmama mu a kansa tunda mu mun zo da gaskata kowa daga dukkan annabawan Allah ba wani a cikin annabawan Allah da muke musu ko muke renawa gaba daya so da gaskatawa da yadda da dukkan littattafan Allah ko da dai yadda aka faɗa a baya duk wani littafi Qur'ani shaida ne a kansa shi yasa ba wani littafi da za a ɗauka a yau a ce za a yi aiki da abin da yake cikin sa sai Qur'ani kadai abin da ya dace da Qur'ani a ko ina ma ya zo to abin aiki ne da shi abin da duk bai dace da Qur'ani ba to a kowane littafi ma ya zo abin jinginewa ne aiki da shi ya kare an gama aiki da shi yanzu sai qur'ani wa anzalna alayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi wa muhaiminan alayhi wa anna aktharakum kuma saboda cewa mafiya yawan ku fasiku da kangararru ne ba ku yadda da haka ba alfin ala an amanna wato adafi ne bisa an amanna in an tafi bisa kira'an fatahar alhamzar an na wa anna aksarakum wanda akan haka duk makarantar nan bakwai suke duk kira'o'in nan guda bakwai wa anna aksarakum fasikuna amma akwai kira'a shazza wato wanda yake ta fita daga wannan cewa wa inna aksarakum fasikuna ya zamo istinafi ne kenan hakika kan mafiya yawan ku kangararru ne almana abinda ake nufi ma tunturuna illa imanana ba abinda kuke mana musu wato ba abinda za ku ce ai mun muku laifi da shi sai ko ku ce mun yi imani wa muhalafata ku da cewa mun saba da kofi adami kabuli yanda ko ku imanin ba ku karbi imanin ba kun yi imani da Allah kun yi imani da Annabi Musa kun yi imani da Taura amma a ce kun yi imani da Annabi Isa ku ce a'a kun yi imani da Injila ba ku yadda ba kun yi imani da qur'ani shi ma ba ku yadda da shi ba kun yi imani da manzon da aka saukar qur'ani sallallahu alaihi wa sallama ku ce shi ma ba ku yadda ba al mu'abbad anhu bil fisq wanda aka bayyana wannan rashin karbar da cewa kangara ce inda Allah ce kai imani da kaza ka ce kai baka yadda ba akwai kangara da tafi wannan a lazimi an wanda yake alizinta ne daga gare shi shi yasa an saki lazimi ne ana nufin malzumi shi yasa majazi ne mursalin wala ta zamin ma yunkaru irin wannan ba abu bane wanda ya dace a ce za a yi inkarin sa ai abu ne ma wanda wanda ya shi yabansa za a shi yasa wannan ya kushi kamar abin da malaman balaga suke kira takidul madhi bima yushbihu zamma takidul madhi bima yushbihu zamma to
قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل قل جني رسول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ننبئكم كنا سوء فدعمكم وخبركم in ba ku labari sharrin min zalika da wanda yake ya fi lalacewa daga ma'abuta wannan allazi ta ki nuna abin da kuke ki ba su ba makoma sawaban lada bi ma'ana da za ana nufin sakayya wajen Allah kuna son ku san wanda sakamakon da zai samu wajen Allah ya fi na kowa lalacewa to bari an faɗa muku shi ko man la'anahu Allah shine wanda Allah ya la'anta abadahu an rahmati ya nisanta shi daga rahama ya nisanta shi daga rahamarsa wa ghariba alai ya nufin azaba gare shi in ta kama minhu ya nufin azaba gare shi ala sabilil abadi azaba wadda take ko abaddan wamarwa waja ala minhumul qiradata ya sanya birrai a cikin su ya zama a cikin su akwai waɗanda suke birrai aka mai da su birrai wala hanazira aka mai da su alhinzirai bil masri da shafewa suna mutane amma aka mai da su birai aka mai da su alhinzir faji ala shababahum kilaratan wa bashayahum anazira aka sanya samarin su suka koma birai aka sanya dattijan su kuma suka koma aladai wa abada dagun wanda suka bauta wa gumkai wa abada dagun wato wa man abada daguta da kuma wanda yake suka bauta wa gunki a shaidan shaidan bidati da biyayya gare shi takaddama ya gabata gare mu a baya annahu wato ahadu tafasira fi daguti ɗaya ne daga cikin fassarori da aka ruwaito a kalmar daguti wara'a fi minhum ma'ana man da aka ce minhum ba a ce minhu ba an lura da an kula da ma'anar man ne dan ma'anar man jami amma lafazinta ifradi amma ana ita jami ce amma a lafazi mufrad wa fi ma qablahu lafzaha an kula da lafazinta a baya da aka ce wa la'anahu ba ce la'anahum ba wa gariba alaihi ba ce alaihim ba to anan da an kula da lafazin ne su waye masu wannan sifa wa humul yahudu sune yahudawa wa fi qira'atin bi rammi ba'i abada a wata kira'a wa abuda wa abuda dagoti da masu bautar gumaka abuda jam'i ne wa irafatihi da kuma rafa shi wato aka rafa shi ila ma ba da zuwa abin da yake bayan sa shine dagoti dagotin sai ya zama murafa ilaihi majruri ne da kasara wato shi abdu jami'in sa ya kai guda 20 abdu jami'in da ake masa ya kai iri 20 ɗaya daga ciki shine wannan abuda abuda dagot to wato ismu jam'in li abdi sunan jam'i ne ga abdu wa nasbuhu bil arbi ala al qirada da aka yi masa nasba aka ce abada abada wato ya abuda da aka ce abuda ya zama adafi ne akan qiradata an sanya masu bautar bautar gunki amma kamar qira'a mu abada dagut wato ya zama abada din kamar fi'ili ne kuma yazo ya bautawa shaidan ya bi tsarin shaidan a nan ne wato akwai kira'o'i daban-daban da yawa a nan wajen wanda wasu a cikin su sab'iye ne wasu kuma ba sab'iye ba to ita wannan dai kira'a abu da tabuti kira'a ce ta hamzatu kira'a ce ta hamzatu ibn zayyat al-asadi makaranci babba daga cikin makarantan kufa wato wanda ya wafati hijira ta 156 to ula'ika masu wannan sifa wanda Allah ya la'anta ya nisanta shi daga rahama ya fishi da shi aka kisfe shi to sharrun makana sun fi kowa mummunan matsayi domin matsayin nasu ina ne wuta makanan din tamizi ne muhawwali anil fa'il li'anna ko daga mubtada ulaika makanuhum shawru makani wannan matsayin su shine mafi lalacewar matsayi li'anna ma'awahum annar dan makomar su wuta makomar su wuta wa'arallu su suka fi bacewa an sawa isabi daga hanya madaidaiciya suka fi bacewa hanya madaidaiciya ɗariƙil haƙi hanya wadda take gaskiya wasu sawa'i alwasadu asalin sawa'u yana nufin tsakiya wa zikiru sharru wa arallu da aka faɗi sharru aka ce sharru makanan wa arallu fi muqabalin su kaule dan a dauranta wannan magana ne da maganar yahuda wannan da suka ce lana alam shadinan sharra min dinikum wani san wani addini ba wanda yake ya fi lalacewa fiye da addinin musulmi aka ce a ai ku ne lalacewa babba take jiran ku inda wanda makomasu ta fi lalacewa fiye da makomar kowa ai wannan shine ya lalace mummunan lalacewa to wai za ja'ukum وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وإذا جاءوكم idan yahuda wannan ai munafiqul yahudi munafiqan yahudawa suka zo muku alidabulin nabi fa jamahu litta'zimi wato ma'ana magana ne da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ja'ukum a maimakon a ce ja'uka dan a nuna girmamawa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji subhanahu wataala yana magana da manzo sallallahu alaihi wasallam sai ringa zuwa da magana ta girmamawa da a nuna matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan koyarwa ce babba ga waɗanda suke daga baya ce yasa inda za a yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam to a girmama shi la tadalu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibarikum ba'ara kan kuma yana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuke magana da juna a'a in za ku yi magana da annabi ku girmama shi ku girmama shi Allah ma da yayi shi ya ba shi komai to amma ko shi zai magana da shi magana yake zuwa da ita ta girmamawa to ballanta na ku ballanta na ku kana kenan shi yasa daga nan ne masu ganowa suka gano cewa ashe ko a wajen salati ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam a girmama shi daidai ne da ce Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin an yi daidai ba a ce to ai ruwaya ina ta zo da haka ai ta zo da hakan a wani wajen ba annabi ya ce ana sayyidu waladi adama ba ko bai faɗi haka ba eh ko ko kuma an an sabanta masu manzannin da ba su kai kamar sa ba da cewa sayyidan wa sayyidan wa hasura eh to dan an so da dan ce sayyidina ai daidai ne tunda ya ce ana sayyidu waladi adama kuma koyi ne aiwatarwa ne ga ayar da take faɗa la tajalu du'a'ar rasul da kuma irin yadda ubangiji yake nuna mana yadda yake tara annabi sallallahu alaihi wasallam da magana ta girmamawa aw lahu wa man indahu min almu'minin ko ku da aka ce ja'ukum ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suke tare da shi daga mummune fal jam'u zahiru in an da fusa wannan fasara to a kawo jam'i lamirin jam'i daidai ne a fili ne to idan munafikan nan Yahudawa suka zo gare ku qalu amanna wanda a yanzu sun samu magada da yawa ko mabiya da yawa eh an samu munafikan da yawa wanda za su zo wajen musulmi su fi kowa nuna imani amma kuma ana rabuwa da wajen musulmin sai a shiga wani kuma aiki daban a shiga yi wa musuluncin da imanin munaka a shiga bin tsare-tsaren da za su jawo ta wayar addini ko ta wayar masu bin addini amma kuma sanda aka zo wajen masu addinin an fi kowa da awacewa akan addinin ake waƙar sai su ce da ku amanna ai sun ba da gaskiya sun yarda da addinin nan waƙar da halofin kufri alhali sanda suka shigo gare ku sun shigo ne ilaikum gare ku mutalabbisina bil kufri alhali suna masu cuɗanya da kafirci wa mu karharaju kuma su dinnan shigowar da suka yi wajen ku bata amfane su da komai ba saboda rashin imani a zuciyarsu wanda yake mummuni in ya haɗu da dan uwansa ma mummuni ƙara imani yake ballan ta ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya je wajen wani wanda yake tsayawa ko yake tafiya ala kadamin rasul sallallahu alaihi wasallam wanda yake mai kira ga Allah waje inda za a karanta Qur'ani mummuni duk sanda aka karanta masa ayoyin Allah imaninsa karuwa yake وإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا ما تليت عليه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أما سوى أنهم ba haka suke ba ba imanin shi yasa inda suka shiga kafirai ko mun karhara jobe hakika su kuma sun fito da kafirci min inda kuma sun fito daga wajen kuma talafisi na biyu suna masu cuɗanya da kafircin wala minu ba su imani ba shi yasa ko ayoyi suka je to jin ayoyin nan sai dai ya kara musu dauda tare da daudar da suke da ita a baya وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وما irin wannan magana da ake faɗa lalle ta zamo matashiya ko faɗakarwa ga dukkan musulmi na haƙiƙa makwadar imani ko ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bi a gwada imani shine ya zuciya take zamowa lokacin da ta ji ƙur'ani da kuma halin da take ganin kanta bayan an gama karanta mata ƙur'anin nan da wanda duk yake mumini na hakika to yanda Allah ya faɗa ba makawa in ya ji ƙur'ani sai imaninsa ya ƙaru amma duk mutumin da zai zamo lokacin da ake karanta ƙur'ani da sanda aka fara karatun da an gama imaninsa duk yana waje ɗaya to ya koma ya tunani imanin nan nasa ko anya ko na hakika ne in dai na hakika ne to lalle fa zai karu dan magana Allah gaskiya ce ba ta tashi amma in ya zama ya ga bai karun ba to lalle ya koma bincike imanin nasa an ya ko imanin ba dan jabi ya dauka ba ko ba mataccen imani bane matacciyar waya ita ce ko an hada ta da wuta ba ta kawowa ko sai zama bata kawo bata kama ba amma wadda take da ranta kaga in ta hadu za ta ka za ta nuna cewa lalle kam wani abu ya shigo ta lalle wani abu ya shigo ta wallahu alam ubangiji masani ne bi ma kanu yaktumun da irin abin da suke boyewa minan nifaqi na daga munafinci wata ra kasiran minhum وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون kaga da yawa daga cikin yahuda wannan yusari'una suna gaggawa ayyuka sari'a suna fadawa da gaggawa fil ismi a cikin ƙarya ba abin da suke so irin ƙarya ke yasa sun fito da hanyoyin ƙarya ma iri daban-daban wal udwani da zalunci ya za a zalunci wani abin da yake da shi a waye gari ba shi da shi sai su ne suke da shi wa aklihim su da cin su haram kan rusha kamar karɓar rashawa karɓar cin hanci ana cewa rusha ko risha wato rushuwatu ko rishuwatu in an ce rusha to jam'in rushuwatu ne in an ce risha kuma jam'in rishuwatu ne karɓar rashawa yahudawa su suka bullo wa mutane da yawa mu'amaloli da suke bayuwa zuwa haram zuwa cin dukiyar mutane ba bisa gaskiya ba wanda wajibi ne koyaushe musulmi su kokarin fita daga irin waɗannan mu'amalolin domin an faɗa cewa kullu lahamin na bata bisoti fannaru auladi duk wani nama da ya tsira da haramun dukiyar da yake haramin ce to wannan naman ai wuta ce mako masa wuta ita tafi cancanta da shi wani ake faɗa cewa kulma shi ita da mislahu ta amal ka ci duk abin da kake so ka sani irin abin da kace haka za ka yi aiki kar ka taba dauka za ka ci haram amma wai ka za ka yi aiki na kirki haba in ya zama jikinka haram ne ya cika ai ko gada za ka yi aikin kirkin kasala ma za ta kama ka ka kasa yin aikin na kirki kamar yadda wanda ya aiki ya ci halal wanda ya kokari ya zama abincin sa halal to ko ya tashi zai aikin mummuna wannan abincin na halal da ya gaure jikinsa zai hana shi daga wannan aikin na haram shi yasa kullum shi ita fa mislahu ta'amalu labisa ma kanu ya amaluna kai irin ayyuka na yahuda wannan munin su ya kai inda ya kai abin da suke aikatawa amaluhum haza shine wannan aikin nasu munin ya kai inda ya kai
لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون لولا ينهاهم الربانيون مي يهدى wanda suke na Allah a cikinsu su hana su wal ahbaru da malamansu me zai hana minhum malamai daga cikinsu su hana su an kaula himul isma daga maganganun nan na ƙarya da suke yadawa alkaziba maganganu na ƙarya wa aka da himu suta da cin haram da suke yi me zai hana su hana su daga cin haram da bisa ba kanu sunan kai wannan aiki nasu yayi muni amfanin ashe an samu masani a cikin al'umma shine a ce masanin nan ya tsaya tsayin daka wajen ya ga ya juyo da al'ummar akan ayyukan da suke yaddaddu wajen Allah me amfanin a ce malamai sun yadu baza-baza amma kuma ayyuka munana sun yawa ina malaman ina malaman suke ai ya zamo kenan to me amfanin samun su ai kamar irin yadda muke ne a yanzu abin ba da yawa da da muke da su ma ba mu da masanansu amma yanzu mun samu masanansu amma babu su inda ba malaman gyada ba jami'a ba malaman koyar da ba malaman koyar da noma gaba ɗaya Allah in aka yi bincike a Kano gaba ɗaya ba farfesa na noma ko amma yanzu an samu rufusoshin da yawa amma noman kuma ya ja baya to Allah ya ake samun haka ko an samu karatu na Qur'ani amma ai da yawa sun karu amma aiki da Qur'anin ya ragu to me amfanin samun irin wannan masana amfanin samun masana dai a cikin al'umma shine a ga ilimin nasu ya bayyana har ya zamo al'umma ta moru wannan ilimin sawa'un ilimin na duniya ne ko na lahir amma mu abin namu sai ya zama wata irin tafiya yake ana ƙara samun ilimin amma ina amfanin ilimin babu kaga abin ya zama wani iri dan a ƙara kula da noman har musamman ma cewa kai bara ai jami'a ma ta noma eh wannan yake kawai wai dan a kula da noman amma kullum kuma abin ƙara komawa baya yake duk duniya ana ci gaba a irin wannan bangarorin inda yake guntun fili amma sai ai noma mai yawa saboda hanyoyin da aka samu na ilimi akan tafi da noma amma mu inda yake katon jeji ma sai ka samu ba abin da ake ba a iya samun komai amma ga masu ilimin ana biyan su kuɗi mankudai akan cewa suna da wannan ilimin amma ina ilimin nasu a cikin al'umma in da can sanda ba mu da kwararrun likitoci namu sai dai a aro mana amma kula da lafiyar hata ta fita yanzu to me ya kawo da haka ne ne duk lamarin namu yake haka me ya hana me ya hana a ce likitocin nan da suke namu samuwarsu ya zamo ingancin wato kula da lafiyar a cikinmu ya karu fiye da baya kai labi sama kanu ya suna una irin wannan aiki ai yayi muni yayi muni wato wato wafi abbara fi janibil awami can da aka ce labi sama kanu ya amalu ana magana ne da ammawa to sai aka kawo ya amalu na aikatawa aka kare ayar da shi a nan kuwa wannan ayar ita ana magana ne da malamai ana magana ne da wanda suke masana wa fi jami'ul ulama'i bi yasna'una aka kawo yasna'una inda ake magana akan malamai li'anna sun'a ablagu min al-amal dan sun'u wato gwaninta yafi daga zarar aiki ba dukkan aiki ne aka gwaninta a cikinsa ba in an ce sana'a ana nufin yayi gwaninta gwaninta sun'u aiki wanda yake dauke da gwaninta kamar sun Allah allazi atkana kullu shay eh aiki ne na gwaninta na Allah wanda yake ya kyautata komai fiye da yadda duk wani mai gwaninta ko mai hange yana da gwaninta zai kyautata to da aka zo magana akan malaman sai aka ce yasna'una domin shi aiki ne tare da gwaninta shi yasa su waɗanda suke masana malamai aka zarge su mafi isa matukar zargi duk wata aya da ta zo a game da lamarin kafirai to ita tana jin gezarta bisa ma saban Allah a cikin mummune kar ka dauka ai wannan ayar ta kafirai ce kai mummune ne eh eh in aikin naka kana mummune kama da aikin kafirai to har kai har da kai ayar take magana ana faɗar misalan a bar ha'inci to kana musulmi aka same ka mai ha'inci duk wata aya da ta zo akan zargin kafirai masu ha'inci to kai ma fa ta hada hakan ana kana musulmi baka cika alkawari an magana a kan kafirai ba sa cika alkawari to ka sani wannan ayar ta jage zarta a kanka shi yasa a dawo a gyara ɗabi'a a dawo a kyautata mu'amala ka ɗauka cewa zarar da awar musulunci ko zarar da awar imani zai wadatar ina laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahli kitab man ya'mal su'an yujza wala yajillahu min dunillahi waliyan wala nasira eh ba cika baki ba ba kuma da'awa ba cewa ai ni wane ne ni kaza ne ni yaye da kakanni duk musulmi ne ka ce wannan ya wadatar da kai eh a'a a tsaya ai kyakkyawan aiki a nuna musuluncin a aiwace ba daidai bane kana faɗin musulmi ne amma a samu ayyukanka na wancan ne ina musulunci kala ibn abbas shi yasa ibn abbas yace wannan ita ce mafi tsananin aya da ta zo a qur'ani yana nufin a hakkin wanda suke malamai malami yana nan ana ayyukan banna to me amfanin ilimin su me amfanin ilimin sa sai dai ta zuwa gaishe shi ko wani abu a ai an bashi ilimin ne dan rayuwa ta gyaru shi yasa mutaka ana ayyukan banna ko ba shi yake ba ya sani da nasa laifi yasa imam malik yake faɗa cewa na samu labari cewa malamai tambayar da ake musu ranar alkiyama irin tambayar da ake wa manzanni ne balagani annal ulama a yus'aluna yawm alkiyamati amma tus'alu anhu al-anbiya na samu labarin haka shi yasa lalle lalle a tsaya tsayin daka a ga an sauya alkiblar al'umma abinda duk ake ba daidai ba a tabbatar al'umma sun bari ko ba su bari gaba ɗaya ba amma sun rage in ba haka ba kullum a ce za a buɗe makaranta kullum a ce za a yi sauka kullum a ce za a yi kaza amma ina aiwatar sai ya zama duk wannan ƙara kawo hujja ake duk wannan ƙara kawo hujja ake akai alqur'anu hujjatul laka wa alayka an yaye dubban masana qur'ani amma aikin da qur'anin ya gagara to rahab yace ni ina ganin ba wata aya da take mafi ban tsoro a qur'ani fiye da wannan aya laula an hahum rabbani wa inna wala habaru an qawli musu akli musut to wa qalat al yahud
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أراد كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين وقالت اليهود يهودا وسكتي ولما رويك عليه lokacin da aka kuntata musu bi takazibihim annabiyya sallallahu alaihi wasallam da karyata wasu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba da an kano aksaran nasi mala bayan da can sun fi kowa yawan dukiya amma da suka karyata annabi sallallahu alaihi wasallam sai talauci kuma ya buwaye wanda irin wannan fadakarwa ce ta Allah a gare su domin ka saba wa Allah a nuna ma tun a nan duniya to ana son a fadakar da kai amma a ce ka saba wa Allah tare da ka saba wa Allah kuma a ƙara ma buɗi abin da kake so ka samu duk abin da kake so kana ka zama shi kake samu gashi kuma kana saba wa Allah to wannan kuma ka shiga wani mummunan matsayi ka shiga cikin istidraj wallazina kafaru sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin wannan ka shiga istiraji mummuna shi yasa bawa kuma ma ya zamo ana faɗakar da shi da ce an kyale shi sakaka yadullahi sai suka ce wai hannun Allah magalolatun abar damƙewa ce makaburatun an idirarin rizki alaina wai ya damƙe ta daga saka arziki gare su ka naubihi anil buhuli suna kinaya ne daga wannan daga rowa suna so su ce wai Allah ya suwantu da sufan rowa sai suka kawo wannan ta'ala Allahu an zalika ubangiji ya daukaka daga a ce ya santu da sifar ruwa ai tana zaha subhanahu ubangiji ya tsarkaka amma su hobe daga abinda yahuda wannan suke sifanta da shi suke sifanta shi da shi min albuhuli na daga ruwa domin abinda ake kira ruwa sai ko ubangiji tabaraka ta'ala ba wani wanda yake yana da haƙƙi a kansa bari shi ne mai karanci na hakika addaya wal afiya wanda bai wasa ta gama mai bin sa da mai saba masa ba ba yana yi bane dan wata bukata ba dan yana bukatar su musanya masa ba su bashi wani sakamako ba qala ta'ala ubangiji tabaraka ta'ala ce gullata idihim hannayen su ne aka rike ta daga ayyuka na alheri an filin ayarati daga ayyuka na alheri du'a'un alaihi wannan addu'a ce mummuna aka yi gare su fa huwa fi yanzu du'a'i yanzu ba nu a rama ce yana bangaren addu'a kuma bisa bai hazil makalati saru ashiya da saman wannan maganar ne da aka faɗa a hakin suka zama tababbu aisina masu fidda rai min rahmatullahi daga samun rahama Allah fa lam yuwaffafu li fi khairin ba'da zalika abada ya zama ba a yi musu gamna katar ga aikin alheri bayan wannan har abada kungiyar yahuda gaba daya a ce sun karɓi wani abu na kirki suna gaba ɗayan su ba zai yi ba sai dai ɗaiɗai wasu akan samu ɗaiɗai wasu su karɓa amma dai ba a gaba ɗaya ba rudu rudu an rahmatullahi aka kore su daga rahmar Allah fi duniya wa lahira duniya da lahira to bale da bari hannayen ubangiji subhanahu wata'ala masu data ne abe bai shimfiɗawa ne to a wani inu bi ma kalu an nisan da su daga rahama saboda maganar nan tasu bada da masu da da balana ubangiji a beban shin fadawa ne mubalagatun fil wasfi bil judi wannan ya samu tsani a wajen kwanta Allah da baiwa wasu niyya li yadu li fadatul kasrati an kawo hannun a matsayin biyu tare ko da cewa Allah subhanahu wataala bai fanci da gaba ba dan gaba sufa ce ta halitta Allah ko laysa kamithlihi shay'un dan a fa'idantar da yawa izgatu ma yabzulu sahihu dan matakar abin da mai baiwa zai yi min mali ya diba daga dukiyarsa an yude bai dai ya zama ya diba da hannu bai yana bayarwa yanzu kuma ban shan ubangiji yana ciyarwa yanda ya so min tausi'in in ya so ya yalwata Allah ya yalwata mana wata rikin ko ya kuntata Allah ya dauke mana duk wani kunci la tirara alai ba wanda ya sai ya ce da Allah me yasa kai kaza walazina nakthira mimma unzila ilayka min rabbika tubyana wa kufra da sannu abin da aka sauka zuwa gare ka rasulullah na daga qur'ani zai kara wa da yawa daga cikin yahudawa shishigi da kafirci da kuma da yambi domin duk sanda aka saukar da wani abu kafircewa suke da shi sai ya zama kafircin nasu ya karu wa alqaina bainahumul adawata mun saki gaba tsakanin su da juna wani bagara a da kiyayya ila yawmil qiyamati har zuwa ranar alkiyama fa kullu firqatin kowace kungiya minhum daga cikin su tukhaliful uhura ta sa da daya kullama auqadu nar duk sanda suka rura wuta lil harbi na yaki lil harbin nabi sallallahu alaihi wasallam dan yaki da annabi sallallahu alaihi wasallam arfa Allah sai Allah ya bice duk sanda yahudawa suka yi nufin su ga bayan musulunci ko musulmi to sai kuma Allah ya bice wannan makircin da suke dan tabbatar da haka ai kullama arado ai duk sanda suka rufa haka raddam sai Allah ya mai da su da baya da baya wa yas'alu fil ardi fasada ko yaushe yahudawa kokari suke su ga sun cika duniya da banna ai musu da bil ma'asi suna masu banna da sabo eh aka samu masu bayyana cewa ai lalle duk abin da ma ka sa a gaba a kyale ka kai ma in ka sa luwaɗi in ka sa kai yawo tsirara in ka sa me yi a kyale ka kai a ce za a tsangwame ka to duk wannan aikin yahudawa ne cewa kuma dole sai an yadda da haka in kasa ta ce bata yadda da haka ba a taimakon da ake bata an daina hada kai da ake da ita an daina me yasa za ta tsangwama wa mutane a kyale mutane da yancin su ma wallahu la yubul muslimin Allah alhali Allah subhanahu wataala ba ya san mabannata ba ya san mabannata bi ma'ana annahu yu'ajibu ana nufin cewa ubangiji ya ne musu azaba Allah ya kiyaye mu daga duk wata banna Allah ya kiyaye mu daga dukkan mabannata Allah ya mana maganin dukkan mabannata akwai tambaya cewa a ina matsayin azumin wanda sannan yi kiran sallah ya suka sha ruwa bayan sun fito waje suka ga mutane suna da shirba sai suna tambayi wani azumi shi da dare
to ai tambayar ana nufin kamar farkon azumi ba sun tsayawar wata ba ko kuwa a cikin azumin ne sun dauka alfijir bai keto ba suka ci abinci lokacin shan ruwa eh to to an wajen shan ruwa ne an sun dauka an sha ruwa kamar an yi kiran sallah suka sha ruwa sai bayyana cewa ai rana ba ta riga ta faɗi ba eh ai koyaushe ne ma dai in haka ta auku matukar dai rana ba ta faɗi ba duk ɗaya ne ko ya rage minti ɗaya ne rana ta faɗi mutum ya sha ruwa ko da akan ya ɗauka rana ta faɗi ne to hukuncinsa sai ya rama wannan azumin yawa amma in yayi ne wato da kyakkyawan zaton haka to shikenan iyakar ramuwa zai rama ne kawai amma wanda ya kuma da ganganci shi kuma ma bayan ramuwar haka fara za ta hau kansa to wannan malamin kuma shi ne ta wuri sun fi kila wuri da mun ta wasu kan a daga lokacin kuma zuwa dina su mutum gobe zan karanta aya hamsin waya ya azumin sun ci eh wannan idan dai wato ba su haura fitowa alfijir ba wannan ba za a ce ai ba su da azumi ba wannan tsama kolin a dulu alfajari ya halatta a ce miji da mace zama suna kwance har daidai sanda alfijir yake ketowa ba za a ce ramuwar azumi ya kama su ba azumin su yana nan to cewa aka yi kulu wasu rabu a ta qur'ani hatta falana ba shi ruhunna wata goma ka tabar lawo da kuma kulu wasu rabu ta ta bayyana da kulkhairu da bayar min alkhairu da sodi min alfajir amma in ya zamo har zuwa alfijir ya keto bayan sa to wannan kuma inda gangan ne ma sai ramuwa da kafari in kuma ba da sanin haka haka bane to sai ramuwa to
muna sabon a azumin farko sai muka je kan fara yin asalatu muka daina cin abincin to shi ma yaya ya ba kome yau wanda a salatin an yi ta a farkon lokacin ta ne ba kome ai wa naz'a ma kole yau wa yana cikin naz'a ma kole yanda mai mutasar yake faɗa to wannan kuma wata ya ce ta ginin kamar al'ada ta zo mata bata tabbatar ba sai ta ci gaba da cin abinci sai bayan ta yi ta duba za ta kama bayan ta ga cewa ashe ba al'ada ba ce ai ta yi ganganci yauwa abinda yake haƙƙinta ta duba kafin ta ce za ta ci abincin shi yasa yanzu ta yi abinda yake za a iya cewa ma koda ta an ce ta wili garibi ne kaga ramuwa dai ta kama ta kenan ana kulle halin yau ma an ce ta wili ne ba'idi sai a ce ramuwa da kafara ta hau kanta tunda wato ba ta riga ta duba ba haƙƙinta a ce ta duba ta tabbatar ko menene
ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم قال الله سبحانه وتعالى وين سبحانه وتعالى ولو أن أهل الكتاب da a ce jama'ar da aka ba su littafi tun kafin zuwan musulunci amanu a maimakon in ba da gaskiya da suka da annabi sallallahu alaihi wasallam za su dawo su imani su yadda da annabi su gaskata bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam ta kauli kufra su kiyaye kafirci da za su yi haka la kaffarna anhum sayyi'ati da mun kankare musu munanan ayyukansu wato wala adhalnahum jannatin na'im da kuma mun shigar da su aljanna ta ni'ima wato bayanun lihalihim fil ahirati wannan ana bayani ne ga halinsu a lahira fa huwa taraddudun lahum wannan ana kai kawo ne gare su a nuna musu cewa duk da bannar da suke yi amma ba a riga an yanke hukunci a kansu ba cewa su dinnan lalle yan wuta ne a har yau ana sa ran ana kaunar su dawo su musulunta in ko sun musulunta ai sun zama yan aljanna ko la lam ya ta nuna ko dai su sa shari'a dan wanda aka ce an gama da shi to an yanke masa kauna ko da da alamar karkatowa cewa an gama da shi din sai ya hana shi ya karkato din amma in aka ce ai har yau ana sa ran ka gyaru duk bannan mai banna ya zamo in dai akwai dama a nuna masa cewa ana sa ran ya gyaru to wannan din ta ya sa din ya gyaru ya jawo cewa ya gyaru din sabanin idan aka nuna masa cewa yau ai an gama da shi kamar kisan nan da ake faɗa ta abu hanifa allah ya ƙara yadda a gare shi an ce abu hanifa yana da wani makoci wanda yake kamar dako yake ko yana aikin takalma to in dare yayi sai ya siyo giya ya zo ya sha ya tatil sai ya ringa waka in ya tatil din yana ara'u ne wa ayyafatan ara'u liyomi karihatin wasu da sagari mutane sun mai da ni ba komai ba ni ko ai na isa mutum wanda za a nema dan ranar da abin da ba a so ya afku idan ranar da abin da ba a so ya afku a ran nan za a ga irin maganin da zan yi ko ran da ake neman toshe wata kaba to a ran nan kullun dare haka yake abu hanifa ya tashi yana sallah da yake shi abu hanifa an ce sai da ya shekara arba'in sallah asuba da alwalar isha yake shekara sai da ya shekara saba'in bai taɓa sake alwala don sallar asuba ba saboda gaba ɗaya tun daga sallar ishar har asuba ibada ce ake ibada ce ake yi kuma da rana a yini a fita a ayini ana kasuwanci ana ba da ilimi kuma nan daman rumfarsa a kasuwa cika take na manyan malamai ana ciniki ana kuma ba da ilimi haka yake to kullum abu hanifa yana jin wannan sai ran nan bai ji shi ba da daddare da safe sai ya tambaya ina makoshinmu ka ce aika ne aka yi an kama ashe hajji shi aka kama shi ya ce kai kuɗa komin alfadara ta yawo ya tafi gidan gwamna ya sallama ana cewa abu hanifa ne ya zo sai ce ai maza ya shigo ya shigo yana shiga malam ne ya kawo ka kai da kake gudunmu sai ya ce ai wani makoci na aka kama na zo a sakan min shi sai gwamnan ya bada umarni nan take cewa duk waɗanda aka kama a wannan daren aje a sake su aje a sake su aka sako su sai wannan makoci na abu hanifa ya dawo sai abu hanifa ya leka ya gaishe shi ya ce to kai duk dare kana cewa an tozarta ka yanzu da aka kama ka dan Allah mun tozarta ka sai ya ce a wallahi baka tozarta ni ba ka kula da haƙƙin makota ka Allah sa kama da alheri in Allah da duk abin da nake ma wannan na daina kaga kula da shi ne yasa ya dawo da abuwa ne fa ya kyale shi bara ya ji ai a kurkuku da mai raunin tunani wanda hangensa gajere ne sai ta yawa an masa maganin sa ba damun sa yake ba da dare to ai amma an yi maganin sa amma an an yi maganin sa amma wala kullu shin gari mun yi subhanahu wata'ala yadda na baya ma amma da yayi haka aka nuna masa cewa shi din nan je duk nan fazaba in lam tattabi'u idan ba ku bi shi ba idan ba ku bi shi ba
wa qala musa li qaumihi ya qaumi kuru ni'matallahi alaykum id ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yuti ahadan min al'alamin wa skurka tana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam iz qala musa ka ambata mutanenka lokacin da annabi musa ya ce li qaumihi ga mutanenka ashara bi zalika ila anna iz zafu lima zufin kada wa fasul bi qawli wa rasul bin zalika manufa da wannan kawo wannan kissa tabiul yahudi manufa da haka shine ayi urus ga yahudawa allazina fi zamani sallallahu alaihi wasallam wanda suke za dan cewa ba su imani da shi ba ake nuna manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ba faro bane daga gare su annabin su ma da suke dukiya da shi suke tinkawo da cewa su ba za su yi ba yasa dan ka umarce su kai ai dagora su ma ta suka yi masa da kuma bayanin yadda suka warware alkawarin a warwarewa a can an faɗa gaba ɗaya fabi ma na ƙarihin misa ƙahum la'annahu ranar kuma ake so a fayyana shi da kaɗan kaɗan to abinda ake nufi tasalla ka yi haƙuri tasalla ya tasalla ko a halin jazuma ne murari in ƙarshen ta da fata ne sai dai za a yi masa jazuma da shafe alifin ne ko lam ya tasalla lam ya tasanna ko kamar lam ya tasanna tasanna ya tasanna lam ya tasanna shi yasa amri ko yana bin murari ne shi yasa tasalla kai juriya kai hakuri kakkai bakin ciki dan cewa ba su imani ba da kai ko yadda suke karyata ka man yad'una annahu nabiyahu an annahu nabiyuhum ila lana domin su sun alifin a karshe shi yasa wato koyaushe yake abin nema ko da mutum ya lalace to amma ai ta dubo hanyar gyaruwarsa ba a dinga dubo hanyar da cewa ai za a sallama shi gaba ɗaya shi ta tasa an gama ba ya je shi zai karata a'a in aka yi haka wata nasara aka ci ai a samu ya dawo ya gyaru shine an yi babban nasara a ce an samu ya dawo ya gyaru shine babban nasara kuma irin wannan qur'ani yake koya mana anan cewa ahlul kitabi dinnan ga su ake musu magana da tausasawa cewa da dai za su daure su dawo su yi imani to da sun ga irin abin da Allah zai musu kuma a wata ayar ubangiji subhanahu wata'ala yake fadawa su dinnan ahlul kitabi cewa wanda duk a cikin su yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallama za a ninka masa lada ulaika yutawna ajrahum marratayn bima sabaru ulaika yutawna ajrahum marratayn za a ninka musu ladan su ma saboda da can sun yi imani da annabin su kuma da Allah ya aiko annabi mu sallallahu alaihi wasallam shi ma sun yi imani da shi shi yasa suna cikin wa'anda aka ce ana ninka wa lada to wala wannan
ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون.
kuma wannan ne yasa sufaye masu ke ta faɗa yana cikin laduban sufaye cewa kai musamman muridi wanda yake kake ganin kayi riko da hanyar sufanci to a koyaushe ka zama mai kaskan da kai kada ka taba ganin wani mumuni da za ka ringa ɗauka ai bai kai kamar kai ba saboda ba san nan gaba ba ta yi arzikin bai kai kamar kai ba kai kayi riko da tsare-tsare na shari'a amma shi yanzu yana kan bata to amma gobe fa ya gobe za ta zama ta yi a gobe ya fi ka rukon da hanyar ta shari'a shi yasa aka ce duk mummunin da ka gani ka tauka ɗauka cewa kai din nan kafi shi ka bari ka ga ya za ka shiga kabari in ka shiga kabari a halin da kafi shi to sannan ne fa kafi shi amma in kafin shiga kabarin ka aka samu sauyi fa na gaba ya koma baya kana takama kai ai yanzu ayyukan banza yake kai ko ba shi kai ne masallaci kai ne makaranta kai ne menene to kuma abin ya sauya fa a ƙarshe shi ne wala tarayan shari shi yake faɗa a ra'iyarsa wala tarayan fil aridu na muminan wala kafiran hatta tu gayyaba fil kabri fa inna khitamal amri an kamu gayyaba wa man kana zakirin ya hafa min al makari to wa man kana zakirin ya hafa min al makari duk wanda yake yana da wani asiri yana da wani asiri na Allah tare da shi to za a same shi mai tsananin tsoro ne daga makarun lahi to wala wannan da a ce ahalul kitabi din nan aqamut taureta za su tsaya tsaye da at-taura wal injila za su tsaya tsaye da injila bil amali bima fihi ma ta fuskar tsayawa ke aiki da abin da at-taura da injila suka kunsa domin yanzu kin imanin da suke da manzo sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa su dinan ba su aiki da abin da at-taura ko injila ta kunsa domin taura da injila sun kunshi gaskatawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Isa yana fadawa da jama'arsa cewa ba ni ne zan yartar tsakanin ku ba sai wanda yake fara kale bara kale ya zo gare ku shine wanda yake mai kome Allah ya sanya kome a hannunsa wa ake nufi da bara kale manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yake ya zo mai shaidawa akan al'umma wanda shine ainihin ma'anar kalmar bara kale to da a ce sun tsaye da taura da injila wa ma unzila ilayhim sun tsaye da abinda aka yi aike da shi zuwa gare su minal kutubi daga littattafai min rabbihim daga wajen ubangiji ka kitabi sha'aya kamar littafin sha'aya wa kitabi daniya da littafin daniya wa kitabi armiya da littafin armiya a wa'annan littattafan gaba daya sun kunshi ambatan manzon mu sallallahu alaihi wa sallama shi yasa abin da ake nufi da zai da littattafan nan a ba da gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wasu suka ce abin da ake nufi da abin da aka saukar zuwa gare su daga ubangiji qur'ani domin su ahlus sabi din abiban umarni ne da su imani da qur'ani domin su suna daga jumlar al'ummar manzo sallallahu alaihi wa sallama kayu a ce wannan fassarar ita tafi kusa a ita tafi kusa to wa ma la'akalu da sun yi haka wato abin da aka sauka musu na rabbihim daga wajen ubangiji la'akalu da sun ci min fauqihim daga saman su wa min tati arjulihim da kuma kasan wato da sama sai ta zama musu da ruwa yanda suke bukata yanda zai zama amfanin su na cikin haka kasa kuma ta tsiran masu da 'ya'yan itatuwa ko sauran abin da ake nema daga baki ɗayan abin da yake tsorowa irin yadda suke bukata da an yi wa sa'a alaihimul rizqu a yalwata arziki gare su a waya fira arzikin ya kwararo gare su min kulli hajjatin ta ko ina sama da ƙasa ai bi ayyu fira alayhim barakatu samai wal ardi a kwararo musu albarka ta sama da ƙasa za a fahimta daga wannan ayar cewa biyayya ga Allah sababi ne a cikin horewa bawa arziki wanda ku a saban Allah sababi ne a cikin damke wato arzikin ka iya cewa ma'afihi ya zama kayan rafa ta yi kuma ta ce wa ma'afiyahu kai nasaba tunda adafi ne dai akan sunan anna in anna ta cika da ma'amulanta to ya yi a mata adafi a dubi lafazi ko a dubi mahalli ko kamar na qur'ani wa azanu min allahi wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna allaha bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu akwai qira'a wa rasuluhu ko akwai kuma qira'a wa rasuluhu to nan ma a iya cewa ma'asiyahu saban Allah sababu sababi ne fi kabrihi a damke arziki wanda dai yake sabon Allah to karshen ta a damke arziki daga gare shi in ko ya ga an buɗa masa to wannan yawa kansa kuka dan istidraji ake nufin ai masa in ya zamo yana sabon Allah amma kuma tare da haka ana buɗa masa arziki to wannan fa istidraji ne istidraji ake so ai masa ta'ala ta'ala ubangiji tabaraka ta'ala yace wanda ya saba wa Allah Allah ya sanya masa mafita wa man yattaqillaha wanda ya ji tsoron Allah wanda duk ya ji tsoron Allah ya tsaya yin biyayya ga duk abin da Allah ya umarce shi da shi yana zuwa da duk abin da Allah ya umarce shi zahiran wa batina yana barin kuma duk abin da Allah ya yi hannunsa daga gare shi zahiran wa batina to ya jallahu maharaja Allah ya sanya masa mafita a kowane hali duk irin yadda abu ya rikice ko duk irin yadda kunci ya zo to wanda yake da tsoron Allah ba makawa Allah ya yi alkawarin sai ya bashi mafita wa yarzuquhu ya azurta shi min haythu la yahtasib ta inda bai tsammata ba ubangiji kuma ya faɗa a wata ayar wanda ya za yi aiki kyakkyawa namiji ne ko mace alhali yana mummune to wallahi za mu raya shi rayuwa mai daɗi nan rayuwar duniya ba zai gama da tashin hankali ba Allah zai masa maganin wannan in ma ya ga tashin hankalin na zo masa to dan ɗayan biyu ko dai ya yi wani kuskure ne Allah yake so ya kankare masa wannan domin ya koma gare shi lami lafiya ko kuma dan ana so a ɗaukaka matsayinsa ne akwai wani matsayi da Allah yake sanya kai amma zama matsayin nan ba zai samu kaiwa ba sai idan ya gamu da wasu musibu a rayuwar duniya to wannan sai ya sa a kaddara masa musibu a irin wannan ne ake faɗa a wani hadisi cewa a ranar lahira in Allah ya tashi bayi wayanda suka fama da musibu a duniya daga wayanda suke mummune in aka ba su matsayin aka nuna musu matsayin da suke da shi a lahira sai waɗanda su a rayuwarsu ta duniya ba su fama da irin wannan bala'o'in ba su dinga cewa ya ubangiji me ya hana mu ma a ce an mana gata an haɗa mu da irin wannan bala'o'in yadda matsayin su ya kai mu ma a ce matsayin mu ya kai sai su dinga burin ina ma a ce su ma sun gamu da irin wannan shi yasa idan wato wanda yake tafiya daidai ya ga rayuwarsa kuma tana ƙara kunci gare shi to me sani dan ana nufin wani babban alheri ne gare shi ko dai kankarin laifin ko ɗaukaka matsayinsa shi yasa in dai an tafi daidai to a lalle ana tare da babban amfani annabu hatun zahirun لازم فتبقى هتم اللازم فإن ظهر فهو وإلا فلمير نسة تو فمن تراكمت عليه المصائب فإما لرفع القدر أو رفع خطوتي وأن دم سيبسك زو أجيرا أكن ساقا شينا تفيا أسرار to ko dai dan a ɗaukaka ko dai dan a shafe laifi ne ko dan a ɗaukaka darajarsa منهم أمة وقال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام yake cewa in ka kake ka sara ka ga ana wa a jikinka ka ga rauni a jikinka to ka sani cewa abin da zauna wannan kai magana ne ka buɗe bakin kai magana wadda ba ruwan ka ita zarar mutum ya buɗe baki ma yi magana magana da ba ruwan ka da ita haka kawai ya aro ya fa yake shi sai ya faɗa sai ya faɗi ra'ayinsa a kai ko sai ya faɗi ra'ayi mai gaskiya ra'ayi mara gaskiya alamu shi ba amfani da shi ba komai ba aka kai wani da wahal da kansa to irin wannan yana gadar da cewa ba wa ra'ayi da zuciyarsa ta gobe shi inda ya dace a ce ya ji tsoron Allah haka fita samu ko kuma ya ra'ayi gari an fitinka za a fitowa ko kuma ya ra'ayi gari fitinka ba daidai ba ko dai kasala ko kuma ma wata rashin lafiya ta same shi shi yasa shi ya bawa kiyaye bakin ka ya kiyaye bakin ka tun a nan duniya yau ta tsoro ku yana jawo bawa abin ba dora abin ki dora wanda kuma a lahira wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa wa hal yakullun nasa fil nari ala manafirin illa asaidu alkulatun yana mu umma akwai al'umma jama'a akwai jama'a cikin alim babu na mutasida wanda take mai daidaita ta nan da tana aiki da littafi yana aiki da abin da aka saukar zuwa gare ta wannan amana bin nabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda suka imani da manzon sallallahu alaihi wasallam ta abdullahi bin salam wa ba mu salamu wa ashabu da jama'arsa wanda suka bi shi suka musulunta wa kasirun minhum amma mafi yau a cikin ahlul kitab mafi yawa a ahlul kitab ta yufa ma ya amalu na abin da ke aikatawa ya mutana ita wannan matan tamyizi ce wanda haka wasu malaman suka zaɓa shi ne ma'amu malik ya zaɓa ko yadda suka ce a fa'ili ne wanda ibn malik yake cewa wa ma mumayyizun wa qila fa'ilu qila hayy ni'ma ma wa qulu fari to shi da annabi mufassiri shin jalaluddin sayyidi ya zaɓi cewa tamyizin ne shi yasa ma bai kawo ma maganar a ce fa'ilin mace ya samu zafin sa na hagu ya dace da zafin ibn malik a aikin sallamu mana bi na kyau a haka kitabin mai aikin ya yi nuni tar ya ayyuhar rasulu
أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
يا أيها الرسول أنت سوف سوكت أن الأبوات اليوم يوكت المجاهد يتي wato ya wanda ya ayi ha rasulu ban da ibi ne maka ne rabbika ta sauka ya wannan manzo ta isar da baki dan abin da aka yi aike da shi zuwa gare ka da daidai ubangijin ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko yace ya ubangiji ya zan iya isar wannan ya su ne kadai ba wani me ce da samu ai da samu gaba daya za su faru a kai to sai aka saukar da cewa wa illam tafal wa ma ballagata risalati wani da yake ayyuka rasulu ya wannan manzo balle ka isar da jami'a ba ku ta na ubula ilaika abin da aka saukar zuwa gare ka wala ta tushe kada ka tsoye wani abu kawai an tunana ina kare don tsoron kada a same ka da abinci وعلم كفن انما اوحي الى رسول الله abin da aka yi aiko da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tafi gida uku na farko abin da aka umarci yanzu sallallahu alaihi wa sallam da shaida ga manzon Allah da cikar isarwarsa to ya ya isar cikakkiyar isarwa inda ubangiji ya saukar gare shi kafin wafatinsa al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika addinin ku gare ku ya zo a hadisi cewa manzon Allah ya ce ga mala'ika Jibra'ilu yayin da mala'ika Jibra'ilu ya zo don karɓar ransa ka karɓa ya isar da duk abin da aka ce isar abin da aka da shi ne da koyi shi wanda ya koyi shi ne isar da ko da harafi ba a ciki shi ne ba ke da asirai yadda ke dace da al'umma abin da ba su zaɓi ko dangane da isar da shi ko koyi المتكافرين مثلا من غير مدينة غزل يمينه وتقول هي أيدي كما أيت المثل المحجيك عيال الخوش مفعول فشيني مدينة ليلة وندري يتي إلى ما أتزع سامون مثل نكيكي دقاء صحابينا وقادينا أولا نرى يتي mai ruwa ya ce ko kanat aisha ta ce ka kai da nana ka zalika kanat ya fi kyau a wajen muna cikin wannan halin hashashe ta sula muka ji motsi da makami sai ban da Allah ce wane ne wannan sai ya ce sa'adun rabi wa kasin ne ba za da shi ba to wannan cewa ba ku aiki sauran mutane ma ba ku aiki da shi ba ba abin da zai kare ku walan yanfa akum al-yawma in zalamtum annakum fil azabi tushrikun eh dan kun ka shiga cikin yamma masu ayyukan laifi ai ba wata tsira ba ce kai a nan duniya in ka aika sha in ka yi a nan duniya kun da wasu da yawa kun mun ta kun ta sai dan sanda daya kun wuce ya tsaye da ku ya rasa yanda zai zo da goma waje daya ya tsira muku ido ko ku amma lamarin Allah ba haka bane ko ku ne ne kuka saba masa zai kama gaba daya ku kuma ya tashi muku azaba ba wanda zai dauka ma akwai wani tare da shi ya wani ya asla wa rasulahu wa ta'adda hududahu yudkhiluhu naran khalidan khalidan idan da wani a cikin gani yake shi kadai ne ma a cikin wuta ba wani khalidan fiha to shi yasa to annabi a can sai aka faɗa ma unzila ilaykum min rabbikum wani sibal inzali ko wani sibal inzali sani ilaykum amma mara ta biyu sai aka dangana saukarwa ga manzon Allah ma unzila ilayka me yasa aka لأنه منزل إلي عجيبا لمن أن سوف تشيني ومنزل الله صلى الله عليه وسلم حقيقة أن سوف تشيني كما قال حقيقة فأسوه نسوة الإنزال إليهم باعتبار أنهم أمرون بالعمل به يا يو أدينا نسوك وقريب تكون ذنكي وأصدقنا أنا أمرت سسبيع في أيكي بقرآن ni ilai ya yi kuma a dangana saukarwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne tsadari annahu yuballighu da ita nan da cewa shi manzon Allah shi ne mai isar da Qur'ani Qur'anin nan daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka karbe shi shi kuma sahabbai suka karba daga gare shi ya ta tawowa har ya zo zuwa gare mu a shi yasa kake da bincike mutan mutane da suka kafirai illa ne ne duka dan ba su imani ba da kai aina ta sanna bihi ai karka damu da lamarin su karka damu da lamarin su Allah ne isan masu haka nan duk wanda yake mummuni don ka tsaya aiki da shirya ka tsaya aiki da abin da qur'ani ya ya kunsa don wasu suna kallon ka a wani matsayin wanda kansa bai waye ba kansa bai waye ba ai yau abin da aka faɗa tun ko abin da aka sauka tun shekara dubu da ɗari hudu shi ya kama duk ci gaban da aka samu duk ci gaba to kakka damu ka gane su da ci gaban su ci gaba ne mai matsar da su gaba zuwa wuta sai ka riko ta shiryar taka da ake gano riko da ita kida wannan ce ka tsaya a kanta sai gano da wannan ne za ka tsira to Allah ba mu tsira Allah bai da mana tsira albarka a nan sallallahu alaihi Allah cewa maulana shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya ce wakaci insha bayan magarba da awa daya bayan wata magana tabbatacciya ce shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa kuma malamai da yawa suke ɗaukan cewa wannan sa'ar wato ana nufin daga gama magarba daga gama magarba to akalla a samu awa daya kafin a ce za a yi isha malamai sabu sun gamu cewa a koyaushe kamar ana ba yadda za a ce isha ta yi alhali ba a samu durja 27 ba daga magar wanda kowace durja din nan kuwa minti hudu ne minti hudu sau 27 nawa kenan awa daya da minti takwas ne yau to a sallah daga sallah aka ce magarba lokacin magarba ya shiga kafin a ce lokacin isha ya yi akalla a samu awa daya da minti takwas wannan shi ne karancin kayi kuma ya zama ma ya ɗan ƙara gaba kaɗan amma dai baya baya da wannan cewa don da ashirin da bakwai ɗin nan lalle a inda muke a matsayin mutum daga biyu zuwa goyon shafafi karancin a samu daraja ashirin da bakwai wanda shi ne awa ɗaya da minti takwas inda duk darajar awa a minti hudu ne to wato cewa yana bayani akan mutane wasu sukan jirgin ai jirgin kaza ita ce daidai yawa na mana sallallahu alaihi wasallam cewa ma yi in ba dan ma kai ya mata mata al'umma ba cewa yi cewa zai a bari ko dare ya raba sannan a tashi a yi sha da amma tare da kai ya mata wa al'umma ne gane su su ringa yi a farko ai da inna hula wata kuwa laula an ashuka ala ummati inna hula wata kuwa laula an ashuka ala ummati sai ta sannan ba daidai ba ne a kai na daga malamai wanda suka ce gaba daya a ce wani abu daga gabar wani a sa a wani ba daidai ba ne kuma magana a ce an yi ta fuskar siyarwa yadda gaba daya gaban mutum duk abin da ya tafi ajiya ce ta Allah ya bashi ba inda kuma aka yi magana cewa ya siyar an ce ya sai da aikinsa ne ya motsa jikin ko ya aiki ya sai da abin da ya samu daga wannan aiki amma ba sai da gaba ba da take ajiya ce ta Allah amma in taimako ne to shine akwai malaman da suke ganin ai